annabi sallallahu alaihi wasallam haka za a yi wani ibada da to masana saboda muhimmanci da aka ba shi wuta lokacin sallah asuba lokacin sallah azhar lokacin sallah asar magrib da umarni kowane ne da makarantar yi ba aka kara abin da za a taranta al'ummar musulmi cewa lokacin wannan sallar ya ce shi ne yin sallar sannan kuma ba a san shi haka yau ba shi da aka zo an karantar da yin sallar da za a yi to amma yau da muka samu kan mutum aka zama ayyuwa da ya ne da matsayin kiran sallah da shi kansa da kiran sallah ko kuma ana ganin kiran sallah ba wani wani ba ne da dana na tabbatar a kasar hausa ne ko a wani yankin mu na idan mutum ko da ne ma aure ya ne ya ya da masallaci ka gane sai ka gana ba da ne da nan ba da nan sai ne ko ne ka wani da nan ba da dole sai ka ga ne kiran sallah wani mu a kasar hausa ma masu wasu suna wani bai a yi hankali ba a malaman tsoro ne ce a yi hankali wai dai jahilci ya kare da wani sai kuma su da sallah haka shi ne faɗa ba ni na faɗa ba a kan ma'aikata ba zai kara ne kare mana aka ji kiran sallah ba wata jiran da ke ciwo ba da zai kai to shi da sallah shi ba ne ya kare ba da nan da da ainihin ba wani da ne ba da ne ba sai mun kira da jama'a ta liman wani ba na ga ni wani ba ni ba ko ban ne da shi da na mun dan ka dan ko ba ka amma ni mun ba mun dan ka dan na lajar shi kuma sai ko musulunci da da ne ko ma bi kuma sallah matsayin sunan da Allah ba babban suna da matsayi amma ba ta da ko sannan akwai da duk ba da yawa sai ka ba ka da duk abu ne kiran sallah shi ma duk ana wasar yanzu yadda ake kiran sallah me ne kiran sallah zai faɗa me ne zai shi ne ke ne ke da yawa kuma ma mun biya kiran sallah ya zama da hausa a yaran mu ne wannan da zai kiran sallah na kan bari bari bari ma da shi ne ne kuma mun san da shi ne sai wala wala da shi ba kan da shi kiran sallah amma dai da shi ba da gani da daga shi za ku ga ana ne da ma'ana har sai nake cewa wallahi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya idan aka rubuta da ka ana kira sallah shi ko kuma shi abu ne ya rabu saboda wannan shi ne sai nake cewa gaskiya ni ana kira da gaji idan aka na kira sallah shi kuma da mai ba ne sai dai mai da gaji ka hadisi ake to dai da ba karanta da shi ba misali Allahu akbar Allahu akbar dan Allah ne wa kira no sai ba ku da wannan Allahu akbar Allahu akbar wa Allahu wa wa akbar au Allahu kaga wannan ne ne cikin sauke cikin babba ya ce kaga ba a kiran sa sunan Allah ballan da yake da yake sai idan mun mun kuma zama da tsaf ku ga mai kai kare shi ai sallar da shi ko sai da shi sallar kaga dole ka fara to ita da kamar da muke fara da malam awal da kuma malam ya mai da malam insha Allah da sabon da kuma da kace kuma sai da kuma da kuma dama shi ne shi zan da wuri kuma da shi Allah ya samu dace a abin da shi kai ma da zaka ta tsaya mana insha Allah ma da shi da bakar mana da ainihin wato asali shi na sallah alala shi na sallah da mafi shi na sallah da malam bin bakar mun shi to mun yi shi ne shi karka wuri saboda lokacin sallah ko kuma lokacin sallah shi ya ta fara abuwa ko shi ne da amfani da kai shi da Allah ya ba mu wafa ba kalamu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sai haka muna gode wa Allah da su tafi da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci ne albarka a cikin wannan gida wanda a cikin sa akwai albarka shi ma wanda ake ba wa mutane kalmar arziki da kansu muna roƙar Allah da su tafi da haka wanda yake wannan gida da alheri da sanya abubuwan da yake da ayyukan alkhairi a cikin nizan na sanar da insha Allah. Kamar yadda aka ambata cewa za mu yi magana ne a kan kiran sallah. Ba tare da na yi wata mukaddima ba ko da ke cikin tafiye na tunda malam ya wato kasance ya karkanje ya karkanje ne ga baki ɗaya. Abinda zan faɗa irin duka ya sa'adin da kake yi wani cikin minti a shirin Allah. Zai yi kokari insha Allah wajen ambatar waɗannan abubuwan a cikin minti a shirin insha Allah. Abu na farko ne za mu magana a kan menene ake kira da kiran sallah, menene kiran sallah, menene ikama. Abu na biyu zai yi magana a kan a ina ne a ina da kuma yaushe ne aka fara kiran sallah abu na uku shi ne falala ta masu kiran sallah insha Allah waɗannan abubuwan guda uku kowannen su yana buƙatar lokaci ne yawa insha Allah ba tare da wani dogon bayani ba idan aka ce maka kiran sallah da iqama kiran sallah yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ita ce kiran sallah a harshen larabci ma'ana ta biyu shi ne kiran sallah a wajen ma'ana kiran sallah a harshen larabci shi ne al-kalam bishu sanarwa da wani abu sanar da wani abu شيخ الله مرور سيدي سوى عذاب من الله ورسوله النبي سوى وتعالى آذنتكم على الهوى إذن لكم سنروى وتقول سنروى لدى الله لما سنسى wannan kalma ita ce malamai suka tare ta suka faɗi me ake yi da kiran sallah a wajen shari'a kaga kenan kana sanarwa shi dama harshen larabci ana aro wata kalma ce wanda take musharaka da ta shari'ar musulunci sai a haɗa ta sai a haɗe ta amma aka zo da aka tsara mata wasu daga cikin abubuwa to abin da ake yi da kiran sallah a wajen malamai shine al-i'lam bi waqti as-salat bi alfaz ma'rufatin maqsufa مشروعا سنروى داء أيه إعلام بوقت الصلاة سنروى تشيوى لوكة صلى يلي فسنة متعنين تشيوى لوكة صلى يلي أما yana kasancewa da wasu lafazza waɗanda aka sani wata shirya musulunci ta ne ta ambace su maksusa ke halittu kenan ba da kuma yanki kiran sallah mashru'a wanda kuma shari'ar musulunci ta shakka wannan shi ne malamai suka ambata daga cikin wanda suka ambaci wannan akwai al-mawni na ibn qudama ya ambaci wannan magana cikin wannan da zamu da shi kan da kuma babbar da yake nuna mutum da yake da yake kenan wa'annan lafazin su ne ake su cikin sallah a harshen larabci ko da kuwa akwai wasu kalmomi waɗanda suke kama da irin waɗannan a kiran sallar ma'ana su ɗaya to ba a yarda da ni amfani da su ba sai dai waɗannan kawai kalmomi misali misali Allahu akbar kaga akwai Allahu ajal akwai Allahu akram akwai Allahu a'zam kaga da mutum sallah kace Allahu a'zam Allahu a'zam ba a harshen larabcin ma ballantana kuma a canja shi da wani yare na daban a harshen larabci ma ba a kake amfani da wasu kalmomi sai wannan bannan nan kuma a ce an mai da su wasu kalmomi na daga dan haka wannan shi ne wato abin da ake nufi da kiran sallah shi ta ake kiran mai kiran sallah mai kiran sallah saboda yana tsare da mutane a kiran sallah ake ce masa mu'azzin mu'azzin yana sanar da mutane kiran sallah wani lokacin kiran sallah ana kiran sa nida ko ka ce al'adan ko ka ce al-nida shi al'adan saboda kana sanar da mutum ne lokacin sallah annida kana kiran mutum ne zuwa wato lokacin sallah insha Allah haka yazo a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ke cewa wa idza nadaytum ila salati ittakhadhuha hudwan wa la'iba Allah ya ambaci kiran sallah da nida idan aka kira sallah suna kiran ta abin kaka shi da wasa sannan ubangiji Allah madaukakin sarki ke cewa idza nudiya lis salati min yawm al-jum'ah idan aka kira sallah na juma'a nudiya kenan ana kiran kiran sallah al-azan ana kiran ta kuma al-nida dan su ma'anar su guda ɗaya ne ana nufin kiran sallah insha Allah iqama ba iqama ita kuma daga tsayawa ne abu ya lambace da ni kake ko a lokacin da kake zaune ka tashi ne tsaye to shi sa aka ce wa iqama iqama sai da shi wanda yake ta da iqama yana tayar da mutane da suke zaune da zuwa su kashi a cikin Allah sai da ake zuwa ya kama ya kama su sala ma'anarta kamar da malamai suka ce shi ne qawlun maqsud yu'lamu bihi al-qiyas wa sala wasu maganganu ne waɗanda aka keɓance wanda ake sanar da mutum ya tashi sallah kaga kana zaune kai idan mutum ya tashi zai sai ya kama kana zaune da zaka tashi da kai gani sallaci ta aka aro wannan kalmar aka sanya ta a kan wato kiran sallah insha Allah dan haka shi ne abin da ake nufi da wato kiran sallah ne mu kunci kiran sallah ko da kuma malamai su ce fardun wajibi ne wato kina duk lokacin da ka zo za ka yi sallah sai ka yi kiran sallah amma magana ta dai daidai waje da ko ce ta bulkan kasancewa tsakakakiya ita ce wato farko kibaya idan wasu daga cikin mutane suka yi kiran sallah za a iya wadatuwa ba kowa sai ya zo da zuci kiran sallah sai kowa ya zo da sallah sai ya kiran sallah ya da farko kibaya ne insha Allah tabaraka wa ta'ala ga maza banda mata sannan a cikin salloli guda biyar da muke da su har da sallar juma'a wato kaga sallar juma'a dai tana nan a sallar juma'a ta tunda sallar ne sallar azhar ce aka sanya ta aka yi rukka a cikin ta sai ana yin kutuba a cikin ta insha Allah ta'ala dan wannan ayoyi da suka gabata su ne suke nuni zuwa cewa cewa sallah ne fardu kifaya shi ya zama da kuɗi da bai hana dai kuma kuma ta faɗo ha hudwan wa la'iba da kuma faɗin Allah wa da wani sarki zanu da salatin yawmin juma'a da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Malik ibn Suwayd da yake cewa idza adarat as-salat falyu'adhdhin lakum ahadukum wa liyummukum akbarukum idan sallah ta zo a samu wani daga cikin ku ya yi kiran sallah daga cikin gani daga cikin ku wato ba ana nufin kowa ke nan bane zai yi kiran sallah wani daga cikin ku zai yi kiran sallah dan haka ba dole kowa sai ya yi kiran sallah ba sai wanda umukum akbarukum a samu babba daga cikin ku ya zama shine ne da ku sallah amma ba ana nufin babba shine ne lokacin da aka ba sallah zai yi ba zai da sallah ba sai da ne akwai hadisi da suke nuni zuwa shartar sallah ko shartar ne ta da sallah liman shine wanda yake cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya cewa da ummul qawm aqra'u min kitabillah mutane wanda yake limantar mutane wanda yake karatu sai shi da suka matsaya a karatu da babba da karami da yaro duka da suka matsaya sai aka ce to a samu wanda ya fi cewa a cikin su idan suka zama daya da aka ce a samuwa wanda ya yi shekaru a nan wajen shekaru za su shigo da shi insha Allah eh shekaru an yi a nan wajen kaga da a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba a samu yaro da shekara ba ko dan shekara shida ya ja sallah ba manzo Allah kuma ya tabbatar da cewa wannan sallah ta yi kan kalmin ana nufin wanda ya yi darajar sallah insha Allah tabaraka wa ta'ala wayannan maganganu insha Allah za a same su a cikin mu'min muktar akwai شرح المنهاج أكوي فصل القدير أكوي مواهب الجليل أكوي شرح المنهاج الإرادات وصل من ومن الإرادين إن شاء الله يوجه يسوع جزارة مرحبا ولا سريسة لنا في أبو المشيني أول أحناني أكا فضلا تام وأكا سابون كيران الله جيوشيني كما أكا سابون كيران الله إذا أكا سابون كيران الله وصل كما لو يسكي أمكاني a maka tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi Isra'i da Mi'raj bayan ya dawo kaga aikin a maka Isra'i da Mi'raj kan da ce a maka manzon Allah da yake karbo sallah tun a wannan lokacin aka barranta wato ne kiran sallah akwai wani da cikin hadisi daga cikin akwai lamma ubiya bi nabi sallallahu alaihi wa sallam au hamdahu ilayhi al-adhan فنزل به فعلمه بذلك لوكتين دا aka yi isra'i da manzon sallallahu alaihi wa sallam Allah madawaki sarki yayi masa wahayi da kiran sallah aka saukan masa da shi sai ya koya wa wa bilal kenan waye yanzu ya san kiran sallar shi ne manzon Allah da koyar da wa da bilal sai wannan hadisi hadisi ne wanda ya yi hanyar sa'id ibn Abdullah daga babansa Abdullah ibn Umar wanda malamai suka ce a cikin sanadinsa akwai wani wanda ake kiran sa farka ibn zaid malamai sun yanzar da hadisin sun ce hadisin sa matruki duk wanda malamai suke yi wannan magana a kan hadisin sa baya da malaman hadisi dan ga hadisi ne ban ne kun ji cikin insha Allah sai hadisi da shi ne أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين طلبت الصلاة cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jibril ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kiran sallah a lokacin da aka farlanta sallah hadisi na Anas wanda Imam Darqutni ya tsaya kitabun sa wanda hafi kun hada al-asbalani shi hadisi ne wanda bai kaka sannan ya zo yake cewa lamma umri yabi udbina Jibril ko azana Jibril lokacin da aka yi israfi da yi wato tafiya ta dare da manzana sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ba shi alqur'ani sai jibril ya kira sallah da jibril ya kasance ya yi kira sallah sai mala'iku suke tunanin cewa ai yanzu wannan kiran sallar da jibril ya yi shi ne mace sai kawai wai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar da manzan Allah ya ja sallah idan kiran sallah ya zo mu a wannan lokaci wannan hadisi na ibn mardawai wanda aka dauki daga Aisha akwai wani mutum wanda ba a san shi ba wa bil jumla ne dukkan san da suka zo suka suna nuna zuwa cewa an farlanta ko an fara kiran sallah irin wannan kiran sallar a Makka a cikin wanda ba su ba daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ba ni na faɗa ba a bai kuma hajar asala da shi ne na faɗa a cikin na fashin bayan da an barci waɗannan da hadisan da baki ya ce ce hadisi ne waɗanda baki nan ba banda a bai kuma hajar asala a cikin fashin bayan akwai wani da kuma da masarai cikin lokaci sun faɗa a cikin bidaya wani nihaya da kuma shi ha bai kuma hajar asala da sun ce waɗannan hadisai da inganta ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zai shi ne madina a madina ne aka samu kiran sallah a kai ko da shi ne malamai kuma suka yi jazama da haka kamar kiran mumbin ya yi jazama da cewa an samu kiran sallah ne a ina a madina wanda wasu da malamai suka karfafa wannan magana ta sarai suka ce asalin kiran sallah ya zo ne a Madina bayan manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina sannan hakan ya faru ne ta hanyar shawara da sabai suka haɗu suke yi wa liman idan haka shi ma abdul bar shi ma ya ambaci wannan a cikin littafin sa insha Allah istirka wanda ya yi cewa asalin da ya zo ne a cikin wato a Madina to farko lokacin da manzon sallallahu alaihi wa sallam ya ce Madina abin da ya fara faruwa kafin a samu kiran sallah irin wannan mataki guda uku mataki na farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya koma ya yi hijira daga Makka zuwa Madina sai ya zama shi ana sanar da kiran sallah sai ake sanar da kiran sallah sai manzon Allah ya umarci sayyidina Umar ya ce mata wannan kiran sallah ko kuma ce ya umarci sayyidina Umar ce sayyidina Umar ya umarci mutane in lokacin sallah ya yi sai a rika bin gida gida ana cewa lokacin sallah ya yi dawa da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kan kira lokacin sallah ya yi a gayawa sai na Umar sai na Umar shi kuma sai ya mutane sai a rika gida gida ana cewa lokacin kiran sallah ya yi a tada sai ka yi su a yi kiran sallah wannan mataki na farko ce mataki na biyu shine wani lokaci sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka haɗu sai suka yi shawara suka ce wanda ya sa mu ba za mu rika kaɗa wani abu ba wanda ne ya rika mu sanya mu ya kasance in an kaɗa wannan abu mu gane cewa lokacin kiran sallah ya yi sai suka tafi a kan haka manzon Allah yana nan sai ya cewa a'a bai kamata a ce an yi wannan abun ba abin da ya kamata a yi shi ne ya umarci Bilal a wannan take a take ce masa ya kai Bilal ka rika tashi kana yi mana kiran sallah ba irin wannan kiran sallah ba da ake yi shi ne mataki na biyu duk lokacin sallah kiran sallah idan ya zo sai Bilal ya tashi ya hau kan wani abu tsani sai ya kira mutane yana cewa ya jama'a lokacin kiran sallah ya yi ya jama'a lokacin sallah ya yi lokacin sallah ya yi lokacin sallah ya yi to wannan abin da wato Bilal ya kasance yana yi me yake min zuwa haka maganar imamu annawawi a cikin littafin sa majmu' yake cewa wannan ya kasance da kafin a farnanta kiran sallah ba kuma irin wannan kiran sallah bane da muka kai sai matashi na karshe wato shi matashin da sahabban manzon sallallahu alaihi wa sallam suka abun yayi musu abin nan suka ci gaba da shawara sai ɗaya daga cikin sahabban manzon sallallahu alaihi wa sallam ya kwanta bacci ya yi mafarki mala'ika ya zo ya koya masa wannan kiran sallar da ake da ikama bayan ya gama wannan mala'ika ya koya masa wannan kiran sallar sai ya tashi da wuri ya tashi sai lokacin yana bacci sai ya gani kaman a farke kaman yana bacci sai mala'ika ya ce masa ba zan nuna maka wani abu wanda ya yi muhimmanci ba da wa'annan tunanin da kuke nan abu da gaza ko a hura kaho ko a hura wuta da zai zama shi ne zai ka nuna lokacin sallah sai ya ce a to ina so ka nuna mun sai ya kawo masa kiran sallah illa illa illa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله هكذا kiran sallah an kawo bayan ya gama masa kiran sallah sai an tsaya a kan lokaci sai koya masa ya kama kiran sallah biyu ya kama za ta kasance guda ɗaya yana zuwa ya gama mazan sallallahu alaihi wa sallam mazan sallallahu alaihi ce innaha la ru'ya haqqun insha Allah wannan wannan mafarki ne na gaskiya insha Allah kai inda ba kai da sauti ne nisan ko mai ƙarfi ka koya wa Bilal ya dinga yi mana kiran sallah sai ya koya wa Bilal yana kiran sallah ranar da Bilal ya fara yin kiran sallah sai ya koyi sai na Umar ya ya fito da sauri da zinansa har yana gan abin da ɗansa rigarsa sai ya ce cewa bayan rojin manzon Allah ya ce wallahi na ga irin wannan mafarkin da wannan ya gani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai alhamdulillah walillahi alhamd na gode wa Allah madaukakin sarki wannan shine na gari lokacin da amma ya zo kuma mana yana ta harara ta almuhim idan ka ce a balala ta masu kiran sallah da shi karɓi kiran sallah a gombe a cikin mutum da biyu shi ko da insha Allah zan bayar dama insha Allah wannan shi ne asalin yadda aka samu wannan kiran sallah wanda insha Allah za a zo a baki yadda shi karɓi kiran sallah yake kasancewa balala ta masu kiran sallah da shi kiran sallah shi kiran sallah asali kira ne zuwa ga Allah madawacin sarki kira zuwa ga Allah madawacin sarki ba abin da yake shi kyau الله يعز ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين نبي شيني ما تكرم صلى سنة daga cikin waɗanda suka fi kowa tsayin wuya ranar tashin alkiyama wanda ana gane kowa ya ga su ce ga su can su can sun masu kiran sallah Allah ya saka musu da alkai ga su can ninja da cewa ana gane kuma ranar tashin alkiyama wannan zikiri wanda ke ingantacce wanda ba musulmi ta cikin hadisin muawiya ibn abi sufyan na uku shine kiran sallah yana korar shekar kamar yadda malam ya ta ya shi yi mana bayanin da zu kiran sallah yana ne korar shekar manzon sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza nudiya lis salati aw adbar shaytan idan aka kiran sallah sai shi kan yi baya sai ya yi ta ya tafi wani waje dan kai ne wannan kiran sallah idan aka yi da kiran sallah kafin a tare da kama sai ya dawo idan ya dawo dan yi wa mutane wasu wasi mal baka kiran sallah ba ko kana tsofi karasa wannan abin nan da mace ga kiran an tare da kama kai ya maka wasu wasi a lokacin da ya za a tare da kama sai kuma guduwa baya so ya yi kama bayan an gama iqama sai kuma ya dawo ya ci gaba da yi wa mutane wasu wani har yi maka abu kaza ka ci abu kaza ya dinga tuno maka wasu abubuwan da ba ka taba ma tuna su ba sai ya tuno maka su a wannan lokacin dan ya sa ka manta ada ya baka shi ka sallah kaga wannan yana koran ne shedan na uku manzon sallallahu alaihi wa sallam wurin yana cewa da mutane sun san halalan da nake cikin kiran sallah har ya zama in aka zo za masallaci za a kira sallah har sai an yi ƙuri'a wallahi da yi ƙuri'a manzo da sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cewa da har sai ma an yi ƙuri'a sai an yi ƙuri'a dan a gano waye kamata ya kira sallah da mutane sun yi rika yin ƙuri'a kuma ya yi wasu hadisi na Abu Hurairah radiyallahu anhu Imam Bukhari ne sun cika da shi a cikin littafin babu wani abu wanda zai yi sautin kiran sallah sai ya yi wa wannan mai kiran sallah shi da sautin kiran sallah sai ya yi mata shida mai da zuwa cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri da Abdullah ibn Abi Sa'fa al-Ansari yake cewa babu wani abu wanda zai yi sautin kiran sallah sai ya mata shida ran tashin al-qiyama insha Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya zo dangane da falala ta wato masu kiran sallah manzon sallallahu alaihi wa sallama yake gaya mana cewa duk inda makurar sauti mai kiran sallah ya kai duk abin da yake kankanin wannan na daga abu bushashe ko abu wanda yake ɗanyi ɗanyi ko daskararre ko mene ko mara rai to ya tashi alkiyama shi ya zama masa shi da kan tashin alkiyama sai kiran sallah ba zama mutum ba kaga wai a kan kana kiran sallah sai a ce wai da talauci da wani wai ke kwashewa liman ne yake kwashewa galiba shi mahimmancin yana fama da kan wannan shi ne wato kiran sallah shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa mai kiran sallah addu'a da cewa Allah ya gafarta masa kamar yadda a cikin hadisin manzon sallallahu alaihi wa sallam manzon ya ce cewa al-imamu dhamirun wal mu'adhdhinu mu'taminun liman shi ne wanda yake kare maka sallah sallar da kake yi tana karkashin liman na liman ita da in abu ya samu liman na daga rabbanuwa ya sami mamu wato sallar kuma shekar tana kan liman shi ko ne kiran sallah ba wata bin abu abu cewa ne shi sai yake cewa Allahumma rabbil a'imma Allah ya kike da limamu zuwa abin da yake dacewa wa rabbil allil mu'azzini Allah ka gafarta wa masu kiran sallah addu'a manzo Allah addu'ar manzo Allah game da mai kiran sallah kiran sallah Allah ce Allah da wata sarki ya dace da mu sannan manzon sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana gafarta zunubai wanda yake kiran sallah yana sanya a gafarta masa zunubai yana cikin da yayi kuma aljanna sai zuwa cikin hadisi mubak ibn arif sannan ya zo cewa masu kiran sallah bayi ne na ubangiji Allah ba wata sarki za a sai ka zama da kai ma za a ɗauko ka ake ka zo ka zama wanda yake da kiran sallah da haka ba tsaron sallah mai kiran sallah yake da shi ba don haka wannan abu ne dai a takaice na yi magana akan a kan farallar masu kiran sallah da haka farallar masu kiran sallah babba ce Allah wani sarki ya ƙara musu haƙuri na wannan kiran sallah da ke ƙarfe kiran sallah shi ne zai buɗe wasu masallaci wannan kiran sallah shi ne zai tare wasu masallaci ko kiran sallah shi ne ta hulɗa su ba ma shi ne kiran sallah ba ne ladan ka zuba kiran sallah ba a zuba shi ne ya ke buɗe masallaci ya tsaya sai an sai da sallah ya tsaya shi kaza da kaza ka ga ya kamata ma a ce in kana kiran sallah ma wani mutum ne ka ban kanka mutum ne mai muhimmanci mai daraja mai matuƙar muhimmanci a cikin aiki saboda aikin da yake wala ba kowa ne yake yi kudu ba kai ne yake yi tsakanin sallah da sallah yanzu yanzu za ka ga lokacin yawo ka zo ka zama liman in ka zama liman za ka gane tsakanin wani kiran sallah da wani kiran sallah zai ga yanzu yanzu na lokacin yawo sai kuma kana so ka je ka ciwo buraka ko buredi a wani waje ka dawo a kan lokaci kan ka zo ka yi wa mutane kiran sallah na ba da wani kashi da samu wannan suna ɗan zan faɗa a takaice a wujure shi insha Allah Allah wa da wani kashi ya amfanar da mu da wannan jihohi da aka zalata da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko sai ka lawan mu a malam wani hadisi a mala don da yana da yi da zuwa da tsara saboda lokaci insha Allah zan da wani malam da wato malam malam na yi kawa ya mana bayani ko a jawabi ko irin da abin da yake kura ko rai da aiki a wajen shirin sallah masu shirin sallah suna yin kwakwari masu sauraron shirin sallah su ma akwai irin da su kwakwari mu ne da mamu muna jin irin akwai kwarta ba ta kai da su kwakwari da ake yawa na ta ba da zuwa mai shada ada da shirin kuma da wannan mana bayani da bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya ga alƙawarin sarki da ya kaka rantsuwar hukumin wannan masallaci da barka domin tunatar da kawo da masu abin da shi ne wannan abin na musulmi a shi ba zuwa shi ne biyu a bar Allah ya yi da alhamdulillah lalle wannan muhabara da kenan muhabara ce da take da matuƙar muhimmanci lalle za a ga ko suka zuwa da wani suka shi da muhabarori a kan abin da shi ne shi Allah sallallahu alaihi da abin da shi ne kuma kuma da ke samu da aiki masu su masu shi shi ta rage wannan da na kama kayi daidai da kuma abin da shi da saurawa a kai na ɗan'uwa a malam kuma da ya gabatar da bayani da wanda muke a hannun shi a kara na kuma ya faɗi wanda da cikin halala daga na fasa da Allah da wasu sarki na rabi ga waɗannan bayan Allah wanda mutane ne musamman kuma yadda ma mai ambata mutane ne masu kima mutane ne masu martaba da mutunci kuma haka ya kamata al'umma su yi kallon su duk mutumin da zai zama sun kashe da shi da al'amuran da yau da kullum zai kira da zuwa da samun rahama Allah kira da zuwa da samun hankali kira da zuwa da gafara da sauki wannan ba karamin mutum bane da ya kamata a rika kaddara shi tana girmama shi tana mutunta shi wato sai da ya shi ma da ya shi amma ɗan uwa musamman su kan su shirin sallah wannan zai kan kaɗan daga cikin malalar da malam da ambata cewa za su zo da dogon wuya na ta tashi a kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nema musu dama sannan ainihin ba wani ba wata halittar Allah da za su yi sauye sun tsoro bishiyoyi ne mutum ne aljani ne zai so kausun masu ya ba da shaida a kansu a gaban Allah da Allah shi kiyama wa'annan dukkanin su da kuma sauran hadisai da gasu suke kawo gaba da martan da shi Allah mana dan ba su samu wannan ba har sai ya zo wasu kiran sallar nan yana yin kire yana kiyaye akidoji da na duba na ainihin wasu kiran sallah sannan yana wasu kiran sallar yadda ya kamata domin a cikin kurakuran da za a ambata ta za ka ji wani ba magana da zai ya samu nada ko ya samu wata gafara zunubi ma ya yi bauta domin wani tare ne ka shi a shi kiran Allah to ta yi ne ba na gangare da shi sa zai yi kyau musamman a ɗan uwa mahalarta za ku da gare ni ko za ku zama tare da ni a cikin wasu da cikin misalan da zan bayar da abu ne wanda muna yawan ji yau da kullum a cikin ku na masallatan aka yi da yin ire-iren waɗannan abubuwan to za mu ji wanda irin kurakurai ne ya kamata su da da shi على المشروع الدبايع الذي عليه ما تشمل هذه نمبر هو أبي وفي ولا بد أن يشرع التوحيد لقمة الدين وأعتاد المية إلى الحديث عن الإسلامي تنور الفيضة وإياها إذن يترك تمريض suna rawar da ita suna yin ja wanda ke yi kyauta da wata kashe da a shirya wa mutum Allah ya yi wannan kuskure da farko ke nan da za ka yi da yi ko da aina ne ko a kasashen larabawa kai ko a kasashen wani bakan ba a kasu wannan yana da cikin wuraren da malamai ke tsokaci na cewa ba daidai ba ne wannan ainihin wato haka murya ne da kuma jan kiran sallar musamman wasu haruffa ka ja fiye da yadda ya kamata a ce an yi wanda yana sannan daga ciki akwai ainihin wato tare da ainihin da ake samu wani lokaci za ka yi wani wurin tsari da aka samu wanda babu shi a kiran sallah amma kuma ga shi ainihin wato shi da kiran sallah ainihin wato ya ja shi wani gurin kuma za ka ji rai in za ka ji rai wani gurin a yi ƙari ba tare wani gurin a yi rai ba rai wani gurin a shigar da shi ko ba shigar da shi wani gurin a bayyana shi ko ba bayyana shi ake yi to za ka samu yanayi a wannan abubuwa wanda insha Allah su zan ba da misalan su sannan akwai kefar da wasu haruffa a rage nan sun san fahimci bayanin za a ga akwai shi wannan kalbi ne da ake magana wanda yana kama da rerawa ana kakkare haruffan na ainihin wasu kiran sallah sannan bayan wannan akwai karkaɗa murya ne sannan bayan wannan akwai sarkin da wasu haruffa ne duk waɗannan zan ba da misali a kan insha Allah wasu lokaci da ba da dama abu na farko da zan ɗauka shi ne wato jan sautin jan sautin da zai zama to abin dama kaga an ja wani harafi ko an ja wata kalma fiye da yadda ya kamata sai an ja ta misali muka ɗauki Allahu Akbar kalmar farko Allahu Akbar ba ko wanda zaka ga da ya tashi sai ya yi mata wato sai ya sa wani ja wanda sai ka tashi daga sai ka tashi daga hamdan zuwa da sai kuma hamdan da zai ha Allahu Akbar ka kace ah wannan hali kaga ta yi manya da babu shi kuma za ka yi wasu daga cikin masu kiran sallah musamman na da su saka kunne da ji inda mutum ya zan da shi da gyaran da shi ne kokari ya da da aka akwai masu wannan kai Allahu Akbar mun da farko ke sannan mun da biyu akwai wani alif da mutum ke farawa wani lokaci tsakanin ba da kuma ra na kalmar akbar Allahu akbar
amma za ka ji da shi wani Allahu akbar wanda yake akbar wannan alimin da ka kara ya lalata shi ya fata ma'ana domin wannan akbar jamfi ne na ganga ba kiran sallah ba ba kan ka dauka kana ƙara wannan alimin ba shi ne shi sabida domin asalin kiran sallah ne ne nuna da malai ya karanta mana kuma na kusa ne ke da rafi sai da ka ko kana so ka zama lafiya abu ne shi ka a ba ka yi kokari waɗannan harufa ko kuma shi ka kira sallah ka koyi wanda koyan a wajen wanda ya iya kuma gaban malami wanda zai je maka wajen in ka zama lafiya ka kan sauki nan sai ka haɗin da ne kira sallah yana yin sauki da aka daga cikin akwai wannan asba wannan kusuri الله أكبر الله أكبر أكبر أقول رسول أكبر فورا وإن ذكر من وصل الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكان أكبر شلوبا حبيبي أكبر حبيبي كأقول لك الجنة Allahu Akbar ake kamar kuma. Sannan Ashhadu an la ilaha illallah daga janar wani yake. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu da suka bayar. Ayyana zai ce damuwa. shi a rukun da ba ta yi ba amma abin da ya faɗa ke da yanzu kuma an sauraro yana son ku ba ta kanka ashhadu an la ilaha illallah ya ba ku ta marwa saboda ta ga abin da ya kamata wannan alhamdulillah yana ƙara to lafazin ya canza ashhadu الله لا إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أقوى ولسان غير مشهود شرفي إلى أن تسمى جلسنا غير وكذا عملي أشهد شما جعل الزكاة والواو شرما أشهد أن لا إله إلا الله أشهد وجود الله والشمال kuskure ya kara shafi jalar sama. Sannan, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah na shi ma, Ashhadu shi ake yi, kar a ce Amin, Ashhadu, sannan kan ka ce Harumu ka kara zama wasu sannan anna Muhammadan Rasulullah ولا يقولون أشهد أن محمد محمدا أشهد أن محمدا مو وكان جمهورنا شما كتاب والواو سبب أشهد أن موحى موحى عليه موحى كان محمد محمد رسول الله فلنك رسول الله مرسول إلى كل الوطن الإسلام Ibu apa mau bagi? Ibu pak gimana? Jadi kalau tu dia aku Quran yang berdan pada ini. Anna Muhammad Rasulullah. Balasikan ashadu anna Muhammad Rasulullah. قول الشعر الآلة أشهد أن محمدا محمدا والنور من أشهد أن محمدا رسول الله قال محمدا محمدا كان يوم أكبر وصل النبي كالشراب والشيء والميت في سوء وكما يجب أن هذا وأن محمدا أشهد أن محمدا فلو اسمع أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول رسول
أشهد أن محمدا رسول الله كلمة وكذا قلبي أشهد أشهد كلمة آمن بجا أشهد أن محمدا كلمة محمد شما مثل ما نواه من الكتاب محمد محمدا kuma jahilce da ka fito da lokaci shi ma fito ne a shaɗu ashina bokan da rasulullah sannan shi kan da rasul shi zai ban ma shi kai kar a ce rasul ko ma fito ne rasulina a shaɗu wanda muhammad da rasulullah sannan zai shigar da hayya ala salat to kai za ka ji wani هي تنفذ حي على الصلاة إن كبوت بلشية الصلاة بعد ذلك أي ولن ولن تأكل مربوطة في الجيل بعد ما أكل في تقوم عاطفي daga ka fushi sai ta koma haƙuri sai ka ce hayya ala sala sala sha haka ne karka yi abu da abu karka ce hayya al hayya sannan kuma cikin gudun hanyar da wani zai kaji wannan cikin da aka yi kafin a ce ya ce sannan da wani aiki da ya tsara hayya wannan ga aiki na sannan kuma da wani da ba kai da ba sama shi ma to duk waɗannan abubuwan ya kamata da dalilai ai Allah ba kira sallah dan ciwon kamfanin da su da ke ita waɗannan abubuwan ya kamata da aka hajjiya kana ce kana faɗin haɗin sai ya da ba akwai da aka ka karfe ya ji wani abu da ya raba tsakanin ha a ramin da ta ya hajjiya karka ce hayi hayi kana ce hayi a cikin da ka hayi karfe ya yi لذلك والعالم الذي حي على الصلاة صلاتك في الصلاة فقد بينا حي على إذا كتي حي على الصلاة قبول بيتي شنو الوحي الذي يشرع به صلى الله عليه وسلم domin tsara wuta ne kuma hayyanawa a ayyukan kudan kacce kudan mu sun ɗauka kasa da ke jirgin kace tsara da ya tsara tsara tsara mutane suna son su samu rama ana samu rama da kake da su ko ta bayan wasu jirgi da aka kuma sai kan kawo nan haɗin kai halin da zama karama sannan tsana ya zama kari wannan a wato wakon wanda wani wakon zai sa wannan kafin kai na ƙarshe da kowa a wuri kowa a sai a kula da wani sannan sai hayya alal fala hayya sun zama har hawa da dukkanin kananan da haka da ne ya sha sannan fala shi zama haka ne da aka kasar ba kai mai yi wani kai da cikin da hajjin tsakanin hayya a da ya kai hayya alam wa hayya alam fala shi ba kai kace fala ka buɗe bakin ka hayya alam fala kuke wannan shi ba kiran sallah kiran sallah shi hayya alam fala wannan ne wannan ne shi ne zama ainihin wasu kiran da aka ga waɗannan abubuwan da suna buƙatar ainihin wato mai kiran sallah ya ainihin wato kula da su sannan abu da kafa da ya sallah ne ko da yake za mu karɓi kalmar da irin wannan a gaba akwai ismun jalala cewa Allahu Akbar Allahu sai mu ce ka ruwa ruwa Allahu Akbar Allahu babban Allahu Akbar sai mutum ya Allahu Allahu wannan kyawun kuma kai wannan jan kai shi shi ma kuke
sannan aka tafi la ilaha illallah akwai abubuwa kamar haka la ila ila ba kana sa la ila wannan yawon da babu
la ilaha haka yi wata la ilaha إلا الله وقد لا إله إلا أنت ويكفي لا إله إلا لا إله إلا والصدوق كثيرا وكذا وكذا وكذا سنة أي وقت لا نجا كما صلى ولا نجوز ولا نجوز لا نجوز ولا نجوز وانا كما دا وكذا كذا كما بين شديد لحظة أي كما صلى الله عليه وسلم wato lafuzan kurakuran kaga kenan muna da kuskure na farko a sunan Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah wannan zai shi ma jare wani jama'a ga yanzu bari da kuke idan wannan jami'a ko yana kusan da kiran sallar daga ma'anar a wannan da ke kiran sallar yake zama ko wa'annan lamusharar wannan da ko wa'annan mutum da kiran da ake yi ya ka to ya kan shirya shi daga ma'anar da larabci sun da kiran sallar da larabci ko ko akwai abubuwan da larabci ne da ke da aka kuyi da farko shi Allahu Akbar kada a ce Allahu kar a ce a da ba ba kun ce wani ko sannan mu da wanda ba ku shi ba ku ya ne shi ma Allah akbala ake kamar shi ba mu ta ko na ne ne shi ne akbala wanda shi ma ba da shi ma shi ne mai wannan sannan ashhadu shi ma dan kaga akwai ashhadu shi ma kuskure da ke yare shi da ne sannan daga da an tsaro kuma wannan wawo kai babu Allah ilaha fadar karkace ashhadu an la ilaha karkai wallo ba su ai kace an ashhadu an la ita ruhu ba wannan da zaka ce abin ashhadu an la ilaha Allah ilaha illallah أشهد أن محمدا محمدا وكرة موحم مو ولا مو هذا لا وضع الواو كيف نقول سنقول هذا الواو مو أشهد أن محمد محمدا محمدا رسول الله رسول الله رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ورسول الله أشهد أن محمدا محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح تلك الأهمية للجنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وإلذي تلك مسيح على جنة الله تسوسي لمسيح القلوب وكيل أقول وإنهم تتعبد على kuma abin da ke tsara ita ma dai nan bambancin ɗan kaɗan ne kawai musamman shi kuma kusurar da zaka ga gari yawanci labarai wuta da ya ba su kai wajen kwayar fara da fara akwai masu ƙarfikarar ƙarfi ƙarfi da ka yi kawo faɗa ya ke yi da ke da ƙarfi ka aka yi yawancin da قد كتب sannan kwamaki salatu wanda za ka yi mutum kuskure yana da rikon wasu da ne sun yi kamar juna ko kun ba abu na bazai ga amma amma ko ma'anar canzawa shi ke hada kwan kwamaki kwamaki shi ne asalin kalmar kwamaki to an samu yin shawo kai ne kamar yadda malamai suke faɗa ga kwamaki sauri sannan asfala da wani kaunin ba وقائل دلالة الشيطان أنت وإتقاء الصغيرين تكون من تكون المرسوبين هو حسنا كان يقول الله قد قامت قد قامت إذا هو صلاة الشيء واجب وقال لك قد قامت وقال قائل الرسول أين وصول الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت قد قامت وتدرسي هو الصلاة يقول لك الله قد قامت الصلاة وتنشي ثورة لكم فنزاك لكم تجدوا مبنشي أو أصبح صلاة حيث هذا الصلاة حيث هذا الصلاة وتنظر من كان kaga akwai shi ma wannan aiki halar sallati aiki halar sallani to wannan sallati da sallani shi ma babu yadda ka kai kiran sallah ne adqa wato abuna aiki halar sala aiki halar sala ake amma fadalqatu sallati da kuma wani abu da manja har ya hana Thank you. هذا اللي بيقول وانا اقول وانا نجيب مكة اقوال على المرأة ان شاء الله لا تبقى شيء وإلا يكون يعني جاري كان وطبعا لا أقول أكثر لك الشام والشيخ والذي كان يشتغل كل من da ya yi kama ta ba a yi ni kawai a kusa shi karin mutu da shi wuraren da ake dan zamu a dan kurakura kuma a kuma wuraren da gaskiyar magana kurakuran suna da zuni sosai a kuma wani da kamar wannan a shahadu gaskiya ya da kare wannan kalmar da a shahadu Allah ya da kare wannan tana da cikin mafiya muru kurakuran masu kyau da kuma akbar wannan shi ma yana da zuni kwarai sannan akwai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha ya mutum da sannan sai shi yin suna wannan shi ma sun ce yana da muni kwarai da shigar kalmar ta kai ya kawo shi ba ku ashhadu an la ilaha da yi kare sannan kuma ka ce illallah wannan yin suna ya zama bauta mai ka riga ka muni ka ce لا إله لا إله بجنبي فذكرت إلا الله ولا اسمه لا إله إلا الله لا إله إلا الله هكذا فيا ولد ويكن سا أقيت وطبعنا ولد ما شكي لما أما هذا معنى ذلك كاتي باب ولا أبوه كقبول هل الله قبول guda uku ne wanda aka kanki ne haƙi ba a rana da wani ko kai wani wani la ila illa ba haka za ka yi to sannan kuma jan hankali na ƙarshe shi ne wannan jan wannan za ka yi haka da laraba shi ne da sun ce wani murusin da wani kan yau kan ka zan kiran sallan da wani ke a aiki ala salama ne da ba da sai da shi sai banda ko ko shi kamar kin gara da ba a da wani mara kamar da ka to wai da mu zuwa da gaskiya shi ba ma da kira ko da shi akan akan wani bane kan shi a kurakuran kuma saurare kan sallah akwai kuma kure ne na ma gaskiya daga cikin mu ko kuskure ne rashin fundin da sallah mutane ana kiran sallah suna da jero mutum ana kiran sallah yana da taso su to wannan amsa kiran sallah kaji kamar yadda mai kiran sallah yake yi to wannan yana da cikin abin da yake an sunna kawo kiran sallah ko mai sallahu da aka lokacin da liman ya yi yare ne su Allahu akbar Allahu akbar kai ma na har zuwa kan kiran sallah sai dai an zo da hayya ala salah da hayya ala salah عليه بس لا حول ولا قوة إلا بالله حلمي الله ينبو أمرين يوجد الله قال لي شرط الله قاهما عينه وإسلام الصورة شرط الله kun kura masu yawan sallah shi ne ba sa tsayawa saurari kiran sallah ban tantana ba su koyi da kiran sallah kawai za ka hannu kuke su kuma da rikar su hirar su ke da kyau in wani da su hirar kawai da shi da abokan da hirar za su ga wani ba za su saurara ga wannan kira mai tsada wanda yake so shi da kalmar tauhidi a tsaya a amsa a samu lada na ainihin falalar kiran sallah domin in ka saurara ka yi kai ba akwai ladar da za ka samu sannan akwai masu rikar ladar falalar kalmomi yake Allahu akbar Allahu akbar da ake yi koyi shi ya mara shi ne Allahu akbar ya kalle shi da ba da an ce hayya ala al-fala sai ko sai Allahu sai ya kira in kuma ka ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka ko shi ya wannan kuma yana da cikin kurakuran masu sauraron haihuwar su kiran su da aka san cewa sannan akwai alƙarar abubuwan su wanda ake yi bayan kiran sallah na farko bayan ka ke kiran sallah to akwai salati da ake sallah a yi wa sallah ma'ana karkar ana la ilaha illallah din nan ba shi ne abin da kuma ake nema da gare ka na gaba shi ne za ka yi salati da annabi sallallahu alaihi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وايدك تشكرك على فالذي يوم أقوي الدعاء اللهم رب هذه الدعوات الكامة والصلاة القائمة آتي محمد إليه وسيلة والفضيلة akwai kuskure da farko allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الثانية آت سيدنا wannan kalmar sayyidi da ne alamar da aka ke koyi ba ba dai shi da ba sai ne ba sai dai shi ne da koyi da lafa da ke sa sayyidi da ya ba daga cikin magana mala Abdulrahman Abdulrahim Abdulrahim da Allah ya ce ya inda abubuwa wani hanyar babban tashin hankali da aka shirya da abu ya ce wannan kafin ne halin an ce shi a kawo shi ce wai ne wani da abubuwa wani hanyar da aka annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo tsayi da ba wannan mace sannan aku muhammadan ne wasiƙa ka wani mawila wajen da ka rafi'a kuma ba da wasu ce hadisin da ya so da lamarin wajen ko wannan kare na wajen da rafi'a ne ya fashi da aka babu wajen da ka rafi'a inda za ta rike da wasu suna mana shi kanka na gane shi wani da ya gama cikin sallah a lafi ka ba kai hanyar za su rike shi da wasu sauran karfi da ya rike da su ka yi shi da wani imam shi wani ke so da aka wanda da rike da fiya ita ma ba su sannan a wato idan ka na so ku rike fiya ita ma wannan kalmar idan ka na so ku fiya su ce wa ya ci sha da aka wasu malaman sun ce ba kai shi da sha ba shi kuma ba a wani اللهم ربها بدعوة الدابة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة ووعدت مقاما محمودا للذي وعدته. فمن الشيء من السبيل كما قال الشيخ قال كنا رجل وكنا واحد. وقال أصحاب الله عليه وسلم وقال الله يجب كل kira sallah a waya ko a kafin kawai sai a tona a lafi a kai lafi kafin ya yi ne kira sallah wannan shi ma yana da cikin wuraren da suka ce wa kai ne ya kama da kiran ayyuka mai shi da shi a rubuce da wata nuna wani lokaci a wani cikin dama da abuwa wani ya wani insha Allah sai kuma a tsohon wajen wajen a wajen haihara حي على الصلاة حي على الصلاة abin da yake wasu kashi da mutum zai biya wajen juya wanda da wani kan da gangan shi da gaba da yake biya hayya ala fala hayya ala fala sai da yake biya gaba da yake shi wani kuma ya ga sai yana da kyau ya ga yadda yake wani ne ya ce shi da dama wani fala ya biya ne ne kawai zai iya biya amma ban da ayyukan da kai na fata mai wannan yana da cikin ainihin wato a wuraren da na san yi mulahaka a kansu a Allah madaukakin sarki ya kawo mu dace wannan insha Allah abin da na faɗa ya zama daidai Allah mu gane mu ko da yake cikin Allah insha Allah ya kasance ya yi mana samun gani alaikum assalam wa rahmatullah ala salatu wa
akwai wajen har adadin har ya adata na ana da kuma lafi da ai kalwa la e la e la la ana yi wani ashadu an la e la e nawa ne ba su wala ba don ba su kama kira ashadu an la e la e la ina ji ila wani kuka ne haka ne akwai kiwo ila ko to ka kira mana ila Allah ya tsare mu da ila ashhadu an la ilaha illa ta sadaka ma ji ta la sadaka ma ji an gano ki yawo sadaka ma ji sana ya ce sadaka ma ji wannan yawo ji da da ila ma ko ki ga ya ce Allah ma amme wannan yana da cikin kurakuran da ake yi a wajen shirin sallah ana mata a ta kuɗi kiyaye kuma inda yara ana samu dace sun yi kama da yi
kira sallar mu malam ka kama sai hakan kira sallar mu sai
ne da ma sama da yadda ake kira sallah kuma wasu sun bada da wani sun ce kai da ne da wani za ka ma ta kira wa kashi kun ji so ke to wala nan ya ga wata ya ga wata
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Um, abu gobe shi ita gaba ta hukun da wayannan manyan malamai da ka saura musu gaskiya a ka'ida yana buƙatar mutum sai ne murya kuma suka ɗauko ni da iman da murya. Saboda haka daga cikin shigogin da malamin suke kawowa a littattafai na kiran sallah ana so ya zama mai murya daga ciki. To sai yau ya kuma idan murya ta kama an biyo ni babu ƙara su. To kafin mu kawo rantukan da ya yi gwada akwai wani gabobi guda ɗaya biyu da ya kamata mu kalla. don a kan farko shi mu fahimta cewa kiran sallah duka ƙorafu da suka rufu malaman alkur'ani saboda muhimmancin sa mafiya yawanci malaman da na baya idan suka yi shafin tasiri a ƙarshen shafin tasiri kiran sallah shi na za mu duka ji cewa magabata ko kuma a cikin ƙorafun ma an samu hutari ya yi kiran sallah mai shawo ya yi a mashari a bayan haka a na zamani ke duk za ka yi sun kiran sallah saboda kiran sallah yana da alaƙa da tajwidi dole ne da aka ce Qur'ani ne dawo ku da arzikin hakahu wa mutta hakahu min dalili shi ma kiran sallah dole ne kaga sabani ne ba mai Qur'ani da hadisi sunni ne ba mai na'am shi kaga ana bauta da wato rubutu da wajen karin nan shi Qur'ani shi kuwa hadisi kulli duka cewa wato daga Allah maka kulli da shi Allah ba shi da Allah sallallahu ya karba ba za ka zo Qur'ani da shi ko rubi mala hadisi mala hadisi ya yi kira da kira da ke inna man amalu inni aswati hada da salamu alaikum ko da yau ba wanda zai zo ya ba ko da hadisi ne hadisin ne ba ma hadisi wanda ba kurji ba so da aka wajibi ne mu lura da wannan cewa kiran sallah yana cikin abin da aka yi wajibi ne a kula da tazminin eh sannan abu ne duk da malam da shi ya ɗauko gabo ni kamata ya kawai ne yana da aikace gaba ta shi da za su sauƙaƙa mana masu kiran sallah mu gane da so shi domin mu gane inda ake yi mazul asli in kana so ka rike duk inda ake mazul asli har na biyu ake to amma a kiran sallah an ba ka dama ka iya yin alifin uku alif uku alif duk alif da ya abu ya kalli harka biyu to kai ko da alif uku shi harka biyu abu ne ya Allah ya domin da a kiran Allah da ba ni Qur'ani ne ne da ba Qur'ani ne wala da alif sai ba haka ne mai yana yana to saboda haka sannan duk inda za a yi wa har alifin uku ba alifin alifin uku kuma to ka sani cewa an baka da za ka iya ba alifin alifin da yake wanda za a iya wa alifin uku za a iya masa alifin bila yau ba har kaji da za ka iya harka goma sha biyu shi da da malam ya yi ko bayanin da yake zai kai wurin ya aura harka goma sha biyu don ba a wucewa idan ka aura harka goma sha biyu to duk mai sauraron ka ya san cewa wannan ba ko ya yi ba gaskiya wata rana ba na wanda a koyi babban malami na ya taɓa ɗaukar da a babur an gwanda ne za mu malam ma'azin suleiman kare abin da wata wata ala na ɗan goji a babur za mu gudu a wani wuri kawai ne shi ana kiran sallah yana da shi ke malam wanda ke yi kiran sallah kawai abin da shi ke yi kiran sallah don da haka wajibi ne mu kula da kyau duk wanda yake wato ya san yadda ake kiran sallah yana jin ko da baya yi ya san cewa wannan da haka ne sannan abu da mutum wajibi ne kowa ya koyi kiran sallah ba wai yana da nan da kamar ba shi ka abu da yukun da ya ce da kuma da an da dagaran za a fitar da za a nan ba sai wa roba kan amma da iyaye da kakannin mutum sun zo su saboda addini kowa ya ce ko ba zai ba idan ya tura maka ya san cewa guri da za ku kure ne ka gyara wata ke yana da wata lafiya idan ko yana da wata lafiya da shi nan sai yana da kan zai gyara kowa wannan gyaran zai yi a kan ta to saboda haka wajibi ne saboda don lokacin da ku da himmani ne kiran sallah mutane za a zo a yi ta kokawa ba ta wasu ba ne shi ne an rasa da kiran sallah a cikin duniya ta a cikin da a cikin da ko an nan da za a ce biyar da za a yi a aikan mutu aikan mutu wani lokacin ba da wasu wani Allah ya yi ba kuma wannan abin tana da matsala ka ga ita wannan lamurinta doron su yi ne doron su yi ne da zarar ta yi in yi wanda ya san abin ne don zai gane ga kurakuran sannan mu fahimta da kyau hikimar yin wannan shi don a kauda wato lahun da yake na hannun da yi akwai karfi wannan karfi sun ba mu a hankali a tsayin gwamnan sai da ka gyara dalilin sun fi da irin waɗanda ba da ya kawo yanzu ya babbaɗe shi sau da haka waɗannan gaɓoɓin da suna jera da kyau mu kula da kyau mu ƙara kulawa sau da haka a gurbe za mu shiga za mu gwada ya fi yadda ya kiran kan da yi idan kuma da dama sai mu sai in ji tambaye akwai da kamar yadda malamai suka kawo shi ne kiran sallah akwai manyan ruwayi guda biyu da za mu kalla dan da yawa wani suna ɗaukar ruwaya ɗaya ne kawai har wani suke yin cewa idan an yi ɗaya ruwayar Allah ya kawo ba da shi ba to akwai ruwayar Abdullahi bin Zayd bin Abdul Rahim da ita za mu fara wanda da yawa mata san mun yi amma ba ita kaɗai ba misali da Abdullahi Abdullahi bin Zayd bin Abdul Rahim ne da ta fara da الله أكبر الله أكبر تعالى مراعاة أبي بلغنا نسوى إذا وعلو مجا harka shi da kai da karin Qur'ani da ne mai shida idan harka shi da za a yi misali saboda haka da dare da kowa ma zai gane da yake ko ba a Allahu akbar Allahu akbar kaga ban zo nan gabar ba raba ba a zo gabar da malami da yake ba zo a ce an biyo shi za ka ga yin hijirar sallar shi Allahu akbar Allahu akbar ko da ne rabawa ba a rabawa gurin da za a raba za mu zo nan gaba sai mu biya ya ake rabawa idan kana son rabawa amma idan ka zo shigarwa ne الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kaga wannan yayi riwayar Abdullahi ibn ibn Zaid ibn Abdurrahim ide ya dauka ya ce duk wanda yake yin kiran sallah ya san me yake yin kiran sallah kai shi ya zo kuma ya san me ba faɗa yanzu san da ma da yiwu ayya ala salam ya ba in ka ce ta mun mabuda ba kai tattu ba ka ba ni da sallah haka idan ka zo ayya ala salam sai ka ga mu so rabauta ku zo ku rabauta bayan Allah mutum in ka ce hayya ala sala ba a karami to ku dawo dajin tambi da ke nan duk kowa ya tafi dajin da shi ne kawai dajin tambi da kowa ya tafi da wane ne kuma dajin tambi ba mu to wannan kaga ruwaya abdullahi bin zaid bin abdurrahim ta biyu a gurguje in ka ce ruwayar abi mahdura ita kuma الله أكبر الله أكبر تلك تبركوجه ko kuma wanda suke rabawa da za ka yi dani a masallatai shi a yi da kankanin mana yi Allahu Akbar Allahu Akbar ba za ka ce Allahu Akbar Allahu Akbar da ke wani suke ba ke sai Allahu Akbar sai huda sai kuma ce Allahu Akbar sai kuma a yi wannan tarbiyyi hadu Allah ya shi da Abin da yake ladanan mu matasa sai suka dauka wai wannan ta mutum da ba ta mutum da ba hadisi ya zo da shi ingantacce dan me yasa idan da ya ce kai dan bare me yasa ba za ka rinka dalili ba ko kai wannan ko kai wannan domin ka mamaye hadisin duk ladan ka samu sai kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hankali أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله فقط kai wannan na gaba sai kai da dai gaba da da da shi um wajen masu kiran sallar asuba idan ka zo hayya ala salam hayya ala salam hayya ala salam حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ba a sallatu kai ne nan dole da yawa dan gaji ake yi za su rage gaba ya amma wanda zai yi kira da nan biyu mafiya yawanci wato iyayen su suna yi mu ne da yake kamar an wanke ana tunanin hakar da kuma kaza sai wani sako sai ba an kuma yadda zaka yi da amma iyayen mu wasu yawanci suna jin kwakiya da yake as-salatu khairun min an-nawm kuma mun ya zama wannan da kiran sallah shi ne da hawa a nan ba ko wani abu ya damu mutane bayan ba su kiran sallah ya yi ba ko kuma ya kunna waya kawai ya kunna a mutane ba ka da dalili a wannan abubuwa saboda haka wannan su ne abubuwan da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye dangane da abin da ya shafi kiran sallah na'am
ana zuwa duba
Nam, sannan gaba ta karshe shi ne da muka manta ita ce ta idan wato an zo kuma damuna ta zo. Idan damuna ta zo, me hukun ya ce, ai ya nan ana ta ruwa marka marka. Ai ya nan salam, ai ya nan salam. Kun ga za ku zo sallar kenan, kun ga za ku zo rahota, to ruwa shi Allah ba ku da shi ne kun da kawo mutane. Sai annabi da koya yi na Abbas da sauran sahabbai cewa idan ana ruwa mama ku yake ku yi gaya mun sallah iya. Sai a ce فَلْوُبِي آتِكُمْ فَلْوُبِي آتِكُمْ ya ce ba ya ta.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya ba ko hayya ala sala hayya ala sala. Sai ce صلوا في آيكم ma'ana kowa da sallah iya. Sallubi a ba da hausa ne da zarar su da nita. Sallubi a da kowa da sallah iya. Shi ne abin da ya wato da ke yi. Saboda haka wannan lallai gaskiya ya kamata mu lura da shi. Saboda shi addinin wato tauhidi ba a yi an koya ba amma kafin mu dora yanzu wani da bari mu yi ba za a san fili dama na iya hamu amma tun da na fi gano ladani a nan da ladani no kuma da imam in bara da kai zo ka gwada bari ya gwada da kanmu za mu yi masa sai mu yi masa yi bai mai eh sai mu ba shi mai tana yi mana ai san ba na so ka to a dauka a wuce ko wuce in gwa haɗe
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله so da ya karkace san da yanzu misali a abin da mai akwai kurakurai a kiran sallar da kowa yawa gaba ta farko Allahu akbar Allahu akbar da gyara kowa me gyara na ya gyara ban gane ya gyara ba misali kaga har ka manta ba mun ce wurin da ake yanzu ba zan je zuwa baratu ba zan je zuwa ke Allahu akbar Allahu akbar dan ba zan je ba biya da su ni ma na da ai Wace wai na farkon ya da ya da na farko ya da na shi. to wannan kuskure ne tambaya ne kuskure ne mai kyau yanzu kun yi ka Allahu akbar Allahu akbar sun da babu kuskure na ai yawa wajen ka ba ka daure ta ikhtilafi ne shi ne abin da wani ɗan jirgin ke kira tsadarar mun ikhtilafi ka zo ka raba biyu a rasa fata a kake ko don ma ko kasa ko kuwa sai ka raba mutane hankali kawai me kake yi ikhtilafi ne ke kaji kuskuren ka na farko idan kana da dabara abin da ya sa da dalilin shi na san yana kiran ka yana yi idan kana da dabara inda aka yi rikodin ne sai ka je ka kira hadin da an tura ka ajiye ne hadin saboda addini ibada ne ibada ba a koya mana wani dini a fito da mutum a cewa ya ce ba za a ce ba haka ake wala ba a ce ka dariya ba a san ya kamata a yi ma dariya ba a nan ya za a yi dariya domin nan dan ba lada ma tori iradi ke ba da abdullahi da ke ba lada ballan kana wannan turanci wannan shine abin da zaka nemi lahira kai eh alhalba da ya nuna da matsala zai matsala a nan ba ba da yi wala ba da ne ko da yi da a cikin da zora yi ne da zai karanta da yake kan bani ko sai karanta da yake fada ita ma karanta tsaure ne sannan dama idan da da ba kai gaba na shi ya kai mun da dan wannan shi ne sai da na masa bai yuri sai an ji da tawa a hali sai an ji kamar an watsa wani abu a cikin aiki hali dole kaga akwai wannan al'adu ne kuma ashhadu an la ilaha illallah ita kan da inna lahu zikr kamar amma ko ashhadu anna muhammadar rasulullah akwai dara da kuma na Ini ma yana wani abu kamar da shi kamar shi abu ashhadu anna muhammadar rasul idan mukamin bigin gunnat ke zuwa ita ce da za ka ba a zo a jira wasu nuri kawai zuwa ji a jira ta yi tsalle ya ji ka gudu ka gane ko yawa har yi ana tsara ita ba ta yi ba da yanzu ha ya wuce masu hudu a ɗin sarkun ba ya fita sarku ake yi ko ba a jin sarkun nan har yi ana tsara har da yi wa'annan da wani ne ga wajen da hali to ta farko da dalili baka faɗi ha ba kai ba ha su Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kike domin ga baladan ne duniya malai imamu Allah ya saka da kai amma ka ji kurakuran da kai kai ya yara za mu yi da duniya akwai annabawa da kake yi da duniya ni ma yi wannan da ke wannan rabon wani ne da ke a kai za ka yi wurin kuwa wurin kwamba kai za ka wurin kwamba za ka yi ai mun ga mun yi lada ne ya zuwa da ba lada ne yau bismillah bismillah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
practical kenan أشهد أن Na- na tabada ne.
محمد رسول wallahi ka kan الله to za a ita rufe kenan حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
wallahi ke rufe yanzu hada wannan hali za su ba da malam gani da zai ke wallahi kowa da kowa abin da malam gani shi yanzu za mu zo an dama da shi ina ya jaruwa saboda ka da sai ya ma ruwa ka ga duk kurakuran da malam gani zai faɗa da ba yanzu za mu ba da babu marfi idan za a ba ki marfi ki zo da yau za a ba yanzu za ka ba da yau za a ba No, no. There is a minus 20, that's why he To yin wannan matsaloli wallahi ba za ku ci a ta wanda ya karatu baya karatu da ya samu matsala akwai wanda wanda sani a malaman wato ɗalibai ne suna zuwa karatu da shi wata ran sai aka sa ya yi jiran sallah wallahi ya yi jiran sallah malamin ne ba saboda baya yi wallahi yana gama shi malamin ne wata ya kama kai ta yi kuma jiran sallah da yi sannan akwai wanda da zai kuma da aka zo sallah a salatu da ya zai zai zai inda zai sa a salatu da rumina nan sai fara yin a salatu da rumina nan da zai har yi ala sala har yi ala sala ya zai sa a salatu da rumina nan da zai sau da aka gaskiya ne ina za mu yi haka muna tauri mun fi cewa abin nan da da kayan da sau da aka mun yi wannan ne dan gyara za ka gwada ne mu suke da kai ke gawo kai ne na uku saboda mun zama da iyayen da kuma duk da dai gyaran sallah ake gaba daya a abin adina
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
barakallahu kun ga wannan shi ne ko ce ne ba da kawai haka ne kawai ko ce ne shi ne yaro ne da ya da kawai ko ce ne bukata a yi mata gyare gyare akwai kurakurai amma da sauri da sauri saboda haka wannan shi ne kawai har yanzu ba a kwatar ba kwatar kwatar da mu ruwayar hadima dura ruwayar hadima dura an ga ne ko saboda haka idan ne a nan da biya wani ya bada biya ba dai da wani dole ba ruwayar hadima dura mun ji ada Abdullahi bin Zaid bin Abdulrahman shi ake ce to a nan ruwayar hadima dura sai kuma mun bari da kama ko kuma mun yi abin magana
الله أكبر الله أول كتاب أكبر وي
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ranar da ba ta zama da shi shi wani irin malam da irin dalilin ba amma akwai kurakuran da ake kuma ba kowa ne ba ma ya ce wa inda tsari saboda haka akwai kurakuran amma ba shi da girman da kowa ne da shi ba kowa ne da shi shi ne a yi la'anin jariri ya tafi da malamin da jirgi shi ba akwai kurakuran da da an ji za a gani kamar yadda malam ya faɗa a cikin kiran sallah akwai ababen da ana jin da mai karatu da mara karatu za a gane cewa wannan kiran sallah ba wani ne saboda haka wannan shi ne a dindori don a ce kalli shi ne isama ikama ikama ita ma kamar da malam ya kawo a kulkura kuran sai ya yi a kawo kulkuri na farko yadda matasa su yi shi ne da da nau'in kiran sallah abin da nake kira da nau'in kiran sallah ya ake yi jan jiki a kiran sallah ita wani damar jiki ba a yi annabi a cikin ranar da wato abin da ya yi jan da wani shi bayan an yi kiran sallah a amsarwa shi kama kuma a yi da wuri ne ne sannan abu na biyu shi kiran sallah a yi shi a hankali ne kama kuma a yi da da sauri الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله لا يستطيع أن يقول أي على الصلاة أي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ما لم يزول لك إقامة الجهاد وتأتي يوم الدين الذي يجسيا إذ تهاجي والكيا تنسوا أي ولاد سبب حديث cewa kiran sallah da fadiya kuma ya saba wuce wanda da yi wa ibn hajar ya kawo a cikin bulugul maram da yulaji da ibn hajar abin da yake yi shi qad qamat as-salat qad qamat as-salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah kar mutum ya zo ya yi saba kai kai da kamar kiran sallah hadisi kamar kiran sallah kar ka ce mana ana yi a wurin maza ba shi ne ba wuri ba ka karanta yadda ka karanta haka ake so kiran sallah kun ga wani sannan da ke kama kuma za a yi da sauri wannan shi abin da ya kamata ku kiyaye da yake abin da ya shafi kiran sallah da kuma ke kama na eh to wannan da nan da ne ba na magana ba a tambaya ne amma tana tambaya muhimmanci za ka tambaya kwarai da gaske abubuwan da muka faɗa yake Allah maka hukun sarki ya ba mu lalanta wanda mun zo ko yake Allah maka hukun sarki ya yi mu salamu alaikum Allah ya sa wa ne ya ce a sai wanda zai ta wani wani Amerika sai da kusa ta babu na kasar Amurka cewa ba a taɓa cewa a yi gyara ko a lokacin tafi a yi gyara nan. Magana cewa za mu sanar ko shi kan gaba wala. to
dan haka insha Allah mun san a yau ana da gyara a hankali a hankali har na rubuta da babu kurakuran da yake nan kuma kokarin da muka so mu yi shi ne sanin da muka so mu yi mu samu lokaci ko karfi sha kai ko goma da sashi a wani ana yi haka muka so mu tsara abin ko muka rubuta abin gaskiya akwai dan wurin da tare da shi saboda haka sai muka tsaya kuma already mun san fara dan rubuta kurakuran dan a cikin amsa ta ya ka bai da lamba lalali da ba su ma kowa ne wanda shi fara da hankali na akan wannan yare yare ya kawo shawarar cewa ya kamata a duba ina a yi wasu lalale ni wani na ɗauka abin da na rubuta shi na kaiwa mana awon shawara muka tattauna na kalle da gida sannan muka yi amma da yake muka samu da gani muka zauna mishi kusan sau biyu muka ga yaya za su gano muka ce da kuma da sai kuma kamar laika amma dai muna da muna kokarin mu shine lisani da Hausa ko fassara Qur'an a kuma da su a buga shi kamar fassara ko kuma ya zama lallai lisani ne kokarin wanda zai zama ya kasance waɗannan abubuwan insha Allah muna nan kai shi ne a yin wannan lissafi akwai kurakuran sun kai kusan guda tamanin guda tamanin a cikin abin da ya samu kiran sallah kai tsaye da wanda ya samu abubuwa da yawa akwai abubuwa da yawa da ba a kai tsaye da yawa kamar da fara a tura lissafin masu da shari'a ya kawo guda tamanin da kawo kurakuran da ke a cikin kiran sallah da shi zuwa da gaba to kaga da ɗan yaka kaɗa in sha Allah za mu yi kokarin su kafin wannan kafin mu dinga tambayi akwai shi yana da zai fi da wani wanda shi ba ba ni wannan hanci alhamdulillah da kaka masa ɗaya ne kuna mun yi jika sun da za
ɗan uwa bayan Allah masu lokacin da wani muhabara Allah ya yi a yi kuma ɗan uwa na ɗalibai da suke a cikin wannan da Reda ama satu hari. Kemudian buat sudah kanan apa lagi?
da gaskiya da nake da nan mutum ba haka wani a musamman nan da ke wuri na Allah ya fi shekara goma sha ɗaya a sai na samu cewa duk wannan rin ana cewa sallah zuwa ne wutar da kama ana da kuma kuɗewa a shi kan da kuma sai ga rikin da ya wa nan ne sai baka a ɗan yi wa malaman a cikin wasu kan sallah nan mutum sun a ɗan farko da su da kuma shi ne sai ba da wani to ga kan da ya yi da wani Allah ka ba shi wato gudan abin da shi shi a malaka da mara kofi ba a gara kai a kan kira sallah da hari na sallah da ainihin zai amma kan haka sallah an san abdullahi zai shi ne wanda yi wani aiki shi ne gaya wa Allah bayan kan magana ba su gaya kan kan zai su gaya su gaya shi ne ya kawai to shi an san kuma shi ne wanda ya fi a yi kama shi wannan kiran sallah shi mutum da yi jijiya da yawa ikawa kuma ba za su da ake fashe har mai yi kan masu ba su sannan abu biyu da ke samu a kan mu masu saurari da sallah wato yawanci a nan sassa ya ce idan mai kiran sallah ya sallah ku faɗa abin da ke cewa to mun yawa sai ga an ce in ka yi dan Allahu akbar sai ya ce Allah ne jima ba shi ba Allahu akbar Allah ne jima kawai ba shi ba sarki faɗa abin da shi ne ya bar kira sannan ya gaba ce la ilaha illallah muhammad rasulullah ana ga kira sai ga abin da ake shi ne ba shi ya kira ba dadi ba ne sannan akwai abu uku shi wata ya zaba musamman nan a nan masalakin a kai cikin wannan na yi magana har nan zuwa shi kana sanin san masara za ka ji da nan da ya rubuta ka kace bismillahir rahmanir rahim sai wai har ma da yawan ce kawai da zuwa ai magana ce ko ba amma jibari to to to sai irin sallar ai a mutanen saboda babu a ce kai ka mun fara su ji ba ma ba ba babu to wannan lokaci ne da ya a inda da shi da wannan kanta malaman nan kowa ba shi awaki ko ba amma sun yi zaman kan rasabe zuwa sallar ta a ce kawai an ba ta awa ɗaya da yake ko awa saboda kowa ya tashi to Allah zai goge a aka ce da amma abin da ya alhamdulillah ya fara alhamdulillah da zai insha Allah muna fatan nan gaba za ku samu dama a ruwa sake tashiwa a yi wani abuwa dan hakika abin da malami wala shi wanda zai tafi dan mara kan sabuwar da kuma ne amma mafi yawansu an fi a kan barba tun da haka shi har akwai da bisa a shari'a na aliyya muhammadu rasulullah akwai da zuwa ce mashi a kenan akwai da yawa wani aka kama ba mu wanda muke cikin a nan shi ta tashi ta an ka kama Allah ta wani assalamu alaikum wala barakallah barakallah wala sana amma ne shi shekara da shi da yi masa ari Thank you.
a tambayar da yin ba a taɓa wani kayi marar da ya fi yana tambayar cewa da mutum ne da shi kare ya lura cewa sun za a tsare kama sai mutum ya ce sai kuma sai kuma sai ya ce shi ne kamar yadda kalmar kaza ba nan da ya zama bayani ne ba abubuwan da ana ga ana iya su a amma kuma gaskiya akwai abu amma ba a san mahalli matsalar matsalar da ke faruwa shi ne wasu abubuwan inda aka ce a yi su daban su da kuma mutane su yi su wannan suke da kuma kuskure da mutane suke shi ba a zama kawo wani maganar da tsarin da ke wani kuma inda an sai da wannan matsalolin a gurin mutum da shi wannan zai yi zuwa annan matsali da lissafi ba da nan kowa an tsari a hada na zai hada akwai yake ne kuma ba tsari wannan kuma aya ce ko ba kuskure da wani aya ce ta amma ko ba su zama to haka shi wanda aka yi damar da ruwa da ruwa sannan ko kuma biyan zuwa kira da ruwa kira da ruwa kira da ruwa ko an lura ne kama farkon ya mai mai abin da kiran san da mai da abin da ke fara sai ku ci gaba da kamar yadda fara lura ne ko wajen kada samun salata ce kada kama Allah wa adama duk da kai da yawan wannan abubuwa wanda za ka yi da shi magana ko sai da mu sala ina gwamnati ko da shi da sata da mai ai bayan wannan ma'aru na mu da aka ma kama shi da shi a irin nan su sun ji wannan da shi Allah ba su da shi sun da suna ɗan jirgi ba na dama su da asila suna yi wannan tafiya haka shi ne mata yi da ya ba a haka ba da suna da zalla ko in jirgi da kuma da yi a nan da ba su da asila na Allah sai kuma a tafiya a kusance alƙibla da shi ta ga kuma da wani abu ne da aka ba ku shi ma da lafiya a insha Allah a yi hakuri da ɗan wurin da ko ya da ya ya insha Allah ko da Allah ya samu da ya samu amma dai ne ko kuma kai ta da abubuwa da kuma kai ta ga mu shiya sai da sai amma ni ba abin da shi an da shi sai in hada da ya gode wani ya manta a wajen madara abin da za ka yi sai ne ya wuta ta da shi ke da shi ko da wani tsara da kan da ta da murna Allah ya ta ko da kai da shi ko da lafiya da shi ko da shi wannan ko da wannan da ta ko da kai ومن يضعه بمثل الشر ما لا يعلم ليس بيده من السعيد الشر هناك الوحي عالم الجديد في أعقاب النبي نعطي لمرأة سوى مستقبل الله فقد سلم بالنساء في دينه الذي ليس يصنعه لي فالسيد عدوتي على تقدم حديثنا من أول يوم أريد حديثي da mai da dole da nan da addu'a kuma a dau barkatai kayan lafi akwai hanyoyi da za a dubi da kare zuciyar da don haka kawai a zai mutane zuciyar ta zama dalala ya kamata al'umma da da lokacin da suka irin wannan a yi maza a yi farma amma abin da don suna yawo da makamai da abin da in mutane suka yi yawa suka rike wani kuma da gaske su za a aka da rike wani su fara yi wani ko ma ya ce ya ce a kawo wa waɗanda ake ɗauki su zan su abubuwa su fara da ruwa a yi kuma ma ya ce zan samu a da yawa a wuri suna da wuri su kuma a ba da wuri amma ba ne ya yi so da su kowa ya ce kowa ya ce a wai ba abu da zan yi ba mu sabu wannan su ne ana ganin an fara yin wannan aiki ruwa kowa ya kawo ɗauki wallahi aka haifa da ya kamar duk wanda aka samu ba za mu zama da dalilin samuwa wani daya amma wallahi aka wani ya Allah ya samu lafi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya malam ba ya malam ba ya malam Thank you.